mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin muryar zamani daga nan ɗorayi ƙarama yankin unguwar Bello. Inda al'ummar wannan yanki suka fito suke wani gangamin aikin taimakon kai da kai wanda aka fi sani da aikin gayya. Kuma wani abin da a iya cewa ya zama bako shine har da mata masu hijabi su ma da su aka yi cikakwari a wannan guri ake ta aikin gayya baya ga shugabanni da suka kama da shugabannin kungiyar cigaban wannan yanki har ma da masu wato ainihin rike da sarautun gargajiya na wannan yanki duka sun fito ana ta wannan kitimillin haɗa gumi da kuma kai ƙasa da tiritiri da su a wannan waje zan sada mai sauraro da wasu daga cikin matan da ne iya tozali da su a wannan guri za mu fara jin suna a matakin farko.
Assalamu alaikum sunana Jamila Muhammad Halilu Umar wadda aka fi sani da mai uwar tagwaye a ɗorayi unguwar Bello.
Ga ku a wannan guri na aikin gayya yaya abubuwan suke tafiya.
To wala alhamdulillah muna farin ciki sosai da wannan hoɓɓasa da shugabanninmu da masu zuciyar unguwanmu suka yi. Na wannan aiki da ake mana muna farin ciki a matsayinmu na mata da iyaye gaskiya ana cikin farin ciki muna musu godiya da fatan alkhairi kuma muna ƙara kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da su fito su ƙara taimaka waɗannan iyaye namu da ɗan uwa da suka yi wannan aiki na alkhairi muna farin ciki sosai.
Amma na ganki da hijabi dai sauran takwarorin ki su ma da hijabi a haka ake rike tebur ɗin a ɗebi ƙasa ko a tura baro ko kuma ya ake abubuwa.
To a matsayin mu dai na mata muna ƙoƙarin yadda za a yi dai a ka tallafi muna gaya wa ƴan uwanmu mata su ma su fito su yi ko da baka ɗauki baro ba ka ɗauki tebur to ka kawo wani abu wanda zai ƙara wa innan masu aikin ƙarfin gwiwa kamar da ciwo wata da abinci da sauran dai abubuwa muna farin ciki da wannan.
Ku da kuwa kuka fi mai da hankali a Yawwa eh saboda ai kaga dole sai an ci an koshi aiki zai fi daɗi.
To akwai mazajen ku a nan ko yayyen ku ko kannan ku?
Eh akwai mazaje akwai iyaye kuma ga ƙanne na kana ga hadda ƴan dagwai dagwai duk su ma sun fito suna wannan aiki dan tsalle suke suna ana gyara titin unguwar Bello.
Me gidan ma ya fito ke?
Ai kowa da kowa kowa ya fito dan ƴaƴa da yayye da kowa har iyaye mata kana gani duk mun fito gaba daya to karfan in kin daho abincin ki ma zubin sana da ba ai sai an zuba kowa in aka zuba ai ba a warewa yau yau ai wannan kowa da kowa ne ya fito ya zo ba batun kwanan mai gida da ai wannan kawai kowa ya zo ya ci abinci kawai ai farin ciki saboda farin ciki muke unguwar Bello ta zama kamar gashi nan dai titi yayi kyau gaskiya muna farin ciki Allah ya saka da alkhairi To mai sauraro za mu je ga shugaban kwamitin ci gaban wannan unguwa mu jima a matakin farko wai me ya ja hankalinsu zuwa ga wannan aiki suna to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh suna na alhaji usman muhammad salis ni ne shugaban kungiyar raya wannan gari na dorayi karama mai albarka da farko abin da ya ja hankalinmu wannan titi yana da tarihi tsohon titi ne amma ala da ikonsa kuma ga jama'a ana da ikonsa kuma gwamnati bata zo ta yi mai da shi kwanta bayan yunkurin da muka yi sama da shekara bakwai zuwa yanzu ina tsammani mun gana da gwamnatoci ya fi sau talatin amma ana da ikonsa har yanzu ba a yanke hukuncin cewa a zuwa yi wannan titin a sa masa kwanta a sa masa fitilu kamar da muke gani ana yi a sauran unguwanni kuma abun mamakin shine wannan titi da ya raba wannan unguwa duk gwale local government a nan karfin gwalen yake gaba daya duk mazabin gwale ba wata suka yi wannan mazaba ta dore wajen ba da guri'a ma ko ka ci zaben mazabun cikin gari gaba ɗayan su idan ka wa dore muka yi saba ka fadi wanda ya ci dore shi ne ya ci zabe saboda haka kaga yana da muhimmanci kuma akwai jama'a har ma ana kira mu wai muna yankin China ne da saboda yawan mu saboda haka akwai buƙatar gwamnati ta kalle mu da idon basira to ganin kuma mun yi yunkuri har yanzu gwamnati ba ta yi ba to shekaru baya ta da shekara biyar kullum in damina ta dauke don da damina ka zo maka ka zauna ana jin sai an sama kwale kwale wani wajen ruwa ya kwanta to amma yanzu sai muka dau mataki duk lokacin da damina ta dauke bisa al'adar mu za mu taru mu nemi taimakon al'umma mazauna unguwar sai su ba mu gudunmawa na ƙasa ko na kuɗi ko na wani abu dai na kayan aiki don mu zo mu cike titin ya zama na wuce lafiya ba matsala don ka biyo titin daga barnanin gidan mai ka yi wannan inda ka zo kamar inda ka zo kafin ka zo nan gurin ai kaga an sa kasa yayi kyau sosai in baka yi samu ma kana tafiya sai kai bacci a hanya saboda jin daɗi amma kafin ai wannan cikon da ka zo in kana da karamar cuta za ta daita domin ana zuwa rami aka buga sai ka ji bayan ka ya ce kas kai ka nisa saboda haka akwai buƙatar gaskiya gwamnati da yawa da agaji wannan jama'a ne kaga titin yadda kai gani aikin nan gama wata ma sauke yanzu titin yana da tsawo tun daga konannen gidan mai watakila ya shiga ta gidan kuka har ringiro zai haɗe har ringiro ya wuce ta ƙarshen gidan ku eh ya wuce karshen gidan har ringiro ya haɗe to amma jama'a ne suka bada fa amma wannan watakila yanzu gashi na ga tun daga farkon konannen gidan man har kawo nan inda muke Eh.
tafiya ce mai tazara wadda ma titin ka haɗe shi gaba ɗaya sai dai a magana kilomitoci eh kwarai da gaske tun daga farkon titin har zuwa nan inda muke da a kwana ɗaya a yau kuka yi shi ai yau tunda muka fara yau kwana hudu kullum sai mun yi to yau din nan a na hudu mun kusa mun wuce rabe ma dan yanzu nan gaban bai kai yawan inda ka baro baya ba kuma alhamdulillah jama'a sun ba mu haɗin kai ana ba mu gudunmawa na ƙasa zan iya dan baka ma misali za a kalla ba kasar ba kasa kun batar da ta kai tifa nawa a ai ta haura talatin tun jiya ma kadai sifa sha takwas jiya kadai sifa ta sha takwas muka kuma duk daga hannun mazauna unguwa suka fito bari ma in baka labari wai watakila na ce Duk da- kuna sa ran kuma za ku ci gaba da yi an tanadi ƙasa ko kuma ana aikin gudunmawa yana zuwa ne muna aiki gudunmawa yana zuwa muna aiki kuma wannan da kake gani ana tarewa ana cewa jama'a ku taimaka jiya idan muka da kudin tifa biya wannan titin a irin ku taimaka din da haka muka da kudin tifa biyu har da mata ma wanda suke cin adidai sau mai naira ashirin mai talatin amma akwai manyan mutane da suka ba mu gudunmawa ba zan rufe wannan jawabin sai na gode musu akwai da su alhaji da latu awilo ya ba mu tifa goma akwai alidatti yako gidansa yana kan kwanan nan shi ma ya bamu tifa goma akwai alhaji rabiu shi ma ya bamu akwai muhammadu bukar ya bamu shi ma tifa biyu to akwai alhaji abdulmumin sun bada gudunmawa na tifa daya to idan ma zan lissafa suna da yawa. akwai alhaji awolu ya bada tifa daya akwai kungiyar bilal su ma sun bamu gudunmawa sun bada kuɗi an sai wajen tifa biyu ko ma fiye da tifa biyu wannan yana nuna cewa kenan idan mutane za su ringa irin wannan yunkuri Mm.
a wani abin a iya cewa gwamnati za ta ji kunya kenan ko ba sai an jira ta ba to za ta iya jin kunya in za ta ji kunyar amma dai ina tabbatar ma yadda mutane suke da zuciya idan suka ba da wannan yunkurin ina ji wata rama za ka tara mutane su da kudi ana yin kwalta kaga wani ta ji kunya kenan abin da ya kamata ta yi wa mutane kuma ta kasa yi kuma kuma abin da yake bamu mamaki yawan mutanen da suke a nan unguwar ba su kai yawan wasu mutanen unguwannin da muke gani an rangada musu titi an sa musu kwalta kuma ba jama'a sosai amma nan ga jama'a ga ƙuri'a ga ba da haɗin kai ga gwamnati ga gudunmawa amma duk abin an kasa yin titin To mai sauraro za mu je ga mai unguwa wanda shi ma na gan shi cikin bunjimar babbar riga da rawani kuma ya maka gilashi. Amma dai gashi ana ta karfiya da tebura da barika shi ma ya shigo ciki za mu ji yadda aka yi mai unguwa shi ma ya takura ya fito wannan aiki bai bar talakawansu su yi su kadai ba ina suna a matakin farko alhamdulillah suna na sunusi ne kuma assalamu alaikum
ga ka a wajen wannan aiki ya aka yi kaɗi ka zauna a gida to ai bai kamata jama'a ta tana kan hanya ne zauna gida ba dama abin da ya dace duk inda shugaba yake yayin da jama'a su ce ga abin da za ta yi fito ya tsaya inda gyara yake ya gyara inda daidai yake ya yaba wannan shine kuma tsayar mu a gurin alhamdulillah jama'a tana bada haɗin kai yadda ya kamata kuma kira na da al'umma a duk inda ma ake kamata ya yi mu dinga yunkurin muna taimakon kanmu da kanmu domin ala kulli hali in kace zaka jira gwamnati to ka yaudari kanka saboda abin an ce in dambu yawa baya jin mai amma idan ka fito ya zo na fitowar da muka yi zai kara haska a gwamnati ta san cewa a wannan gurin abu a matsalolin da suka dame su ga hasan ofa hasan yi hoɓasa da kansu to muna fatan za ta kalli wannan ta zo ta taimaka mana domin ni da ciyaman mun yi magana ya ce wallahi titin nan yana gabansa ciyaman dungwale ya ce wallahi yana gabansa abin ne titin ba karamin titi ba ne dole ya yi da gaske to duk da wani muna roƙon sa ya daure ya sa baki ya roƙi mai girma gwamnan jihar kano a kula da titin nan don girman allah domin jama'a suna cikin wani hali wallahi amma alhamdulillah yanzu ga jama'a sun haɗa kansu ana yi mai tiba biyar mai goma mai ɗaya mai biyu mai naira biyar mai goma duk ana haɗuwa ana yi babu abin da za mu ce da al'umma idan Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ba su ikon yi
To mai sauraro cikin ƙasa da minti ɗaya akwai jagora na 'yan adadi da sau da suke yawan karaskiya da ɗiban fasinja a wannan guri cikin ƙasa da minti ɗaya me za ka ce na ganka a wannan guri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A tagaice sunana Basir Ibrahim Adamu wanda aka fi sani da sakatare.
Wace gudunmawa kuka bayar tunda kuma kuna daga cikin masu amfanar hanya.
To alhamdulillah mun ba da gudunmuwa iri daban-daban. Mun ba da gudunmuwa ta kuɗi mun ba da kuma ta lokacinmu.
mun yi amfani da ƙarfinmu da lokacinmu tunda aka fara wannan aiki har ya zuwa yanzu ba mu tsaya ba To mai sauraro fatan dai al'umma a tashi tsaye a bada haɗin kai.